بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi sha biyu ga watan rabi'in al'akhir shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma shi ne ɗaya ga watan biyu a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a yau kamar da muka saba a cikin darasinmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da tarihin rayuwarsa da darussan da muke ɗauka a ciki daga littafin rahik al-maktum za mu tashi a makta din da muka tsaya a makon da ya gabata a maganar ghazwat hunain haka ne ko mun ji abin da malamin ya ambata mana dangane da yadda wannan yaƙi ya fara da sababinsa da fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka ya tinkari Hunain inda waɗannan kabilu suka haɗu na Larabawa domin su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi mun tsaya inda akan hanyar tafiya su wani daga cikin sahabbai ya dubi adadin musulmi har yake cewa amma ku yau in dai saboda maganar yawa ne to ba za a ce nasara a kanmu ba to har wannan magana ta yi girma manzan Allah sallallahu alaihi mai ji daɗin ta ba domin kuwa a sakamakonta sun samu jarabawa ga jarabawan nan da ita ma za mu fara yau malami ce aljaishul islami yubazatu birrumati wal muhajimin rundunar musulmi an mata bazata shine yubazatu an mata bazata da ma'arba kibiya da kuma dai masu kawo hari ya ci gaba da cewa in ta haljaishul islami ila hunain wannan runduna ta musulmi ta tuke zuwa ga hunain wato wannan wuri da ake ce ma hunain allailata lati baina thulatha'i wal arbi'a a daren da ke tsakanin talata da laraba mana daren laraba kenan li'ashirin khalauna min shawwal a ran goma ga watan shawwal wa kana malik ibn auf ko ba ku gani inda nake ne daidai muke ko yawwa yace wa kana malik ibn auf qad sabaqahu shi malik ibn auf shugaban wancan dindina ta kafirai wannan wato kabilun da suka tattaru domin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya riga su dama zuwa wannan wuri na hune inda aka samu matsala kenan kafiran suka riga zuwa wuri tunda wurin kuma kwari ne kwari a tsakanin duwatsu idan mutum ya je wajejen wannan ariyar daga filin arfa zuwa gaba har zuwa ta'if wuri ne dama mai yawan duwatsu shi yasa za mu ji abin da ya auku ya ce fa'adkhala jayshahu bil laili fi zalikal wadi sai ya shigar da rindinarsa cikin dare a wannan kwari din wannan wadi din wa farraqa kuma na aho ya kuma rarraba yan ɓoyansa in ce masu ɓuya su shirin kawo hari idan abokin gaba su ya zo su ake ce ma kuma na'o daga kamin kamin shine ambush yawa masu yin ambush mun san dai ambush yau ka buya idan wani ya zo ka kai masa hari to su ne kuma na'u fituruki sai rarraba su a cikin hanyoyi na wannan wadi wal madakhil da mashiga daban-daban wa shi'abi da siraran hanyoyi da suke tsakanin duwatsu shine ne ma'anar shi'ab wal akhba'i da kuma gidaje gidaje ko in ce ɗakuna ko bukkoki da aka yi su da wabar fatar raƙumi shi ake ce ma akhba jam'in sa khiba ibn kai wannan shine jam'in akhba mufradin sa shine khiba'i guda ɗaya gida ne na fatar raƙumi ake yin sa kamar da dai Allah mu ya bamu labari a cikin suratul nahl ne da yake ba da damar ayi waɗannan abubuwa domin tsarewa daga sanyi ko zafi idan lokacin sa yayi waɗannan dai su ne khiba kuma ana itlaqin sa akan gidaje kawai na riga riga wanda dai muka sani irin ta fulani bukkoki da makamantansu wal madayiqi madayiq kuma jam'in madiq madiq shine siririn sirire hanya ita ma tsakanin duwatsu tana da bambanci da sha'ab duk da cewa kamar shi'ib din ne abin dinta galibi ana amfani da ita kuma har yanzu a bangaren siririn channel na ruwa da ya hada manyan ruwa shi yasa ake ce gulf shine asalin kalmar wannan yace wa asdara ilaihim amrahu shi wannan Auf ibn Malik da ya tattara mutanansa ya sossoka su a wannan wurare yace su bubbuya asdara ilaihim amrahu sai ya fito musu da umarninsa wato ya sanar da su bi an yarshuqu almuslimina awwal ma talau cewa su yi wa musulmi ruwan kibau shine rashaq rashaqahu shine da ka rufe mutum da abu to sai wa musulmi ruwan kibau awwala matsalahu farkon fitowar musulmi kafin su shirya kawai su fara jin kibiya tunda kun riga su zuwa an buya su zo haka suna shigowa cikin wadin kawai sai a fara kai musu hari thumma yashuddu shaddata rajulin wahidin sannan sai su kai musu hari kai musu dauki shine shadda ka kai wa mutum dauki karo guda na hari to yace sai kuma su kai musu su far musu gaba daya yace wa bis sahari dab da fitowa alfijir shine as-sahar lokacin yin suhur abba'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jayshahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kintsa rindinarsa wa aqada al-alwiyata war-rayat ya kuma kukkulla tutoci ya mimika su ga waɗanda zai mika wa farraqaha 'ala an-nasi ya rarraba su ga mutane wa fi amayati subhi a farkon duhun asuba shine amaya ay zalam zalamu subhi ay qabla an yatabayyana kafin a sai abin nan asuba ta bayyana a cikin duhu duhun karshen nan istaqbala almuslimuna wadi hunay sai musulmi suka fuskanci wannan wadi kwari na hunay wa shar'u yanhadiruna fihi sai suka fara gangarawa cikin sa wa hum la yadruna bi wujudi kumana'il adu ba su da ilimi cewa waɗannan mutane na abokan gaba sun buya masu buyan nan sun buya fi madayiqi hadal wadi a waɗannan siraran hanyoyi a lungunan wannan wato kwari fa baina hum yanhattuna suna nan haka suna cikin saukowa daga tunda kwari daga tudu mutum zai gangaro cikin sa ko to suna cikin sakkowa in an ce in haɓɓa mutum daga sama yana yi wa ƙasa suna cikin wannan sakkowa idan tamtsuru alaihimun nibalu sai ga kibo suna ta zubo musu kamar ruwa ta ruwan kibo wa idan kata'ibul aduwi sai ga rundunar group group na su abokan gaba shaddat alaihim shaddata rajulin wahidi suka kawo musu hari hari kamar mutum ɗaya ma'ana lokaci guda suka auka musu fanshamara muslimun sai musulmi ko suka tarwatse shine fanshamara in shimari ma'ana infidha in faddu sai suka tarwatse suka watse raji'ina suna masu komawa la yalwi ahadun ala ahad babu wani mai yin ta kan wani ma'ana la yaqifu ahadun ala ahad ba mai neman inawa ne inawa ne kowa sai ta kansa yalwi ma'ana la ya atifu ma'ana babu wani wanda ya tausaya ya yi kan wani ya ce ina wani ne bari mu jawo shi mu gudu kowa sai ta kansa wa kanat hazimatan munkara ta zama wato faduwa ce mummuna an ci nasara duk da dai yakin bai kare ba za mu ji yadda kuma abin ya juyo da gwarzanta da bajinta da jajircewa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kala abu sufyan wannan siyakin da ya kawo mana ba a jere yake ba a gugutsire tattaro daga riwayoyi da daban-daban ya haɗa su guda amma a yadda suke yadda malaman riwaya suka ruwaito kowanne bangare nan riwaya ce daban-daban din da ka ji wani sabon zance to da riwayarsa shi yasa wannan wurin da namu ji hatta qala abu sufyan har abu sufyan domin da dama abin da suka ruwaito ibnu ishaq ne ya ruwaito da isnadi amma bai inganta ba cewa a lokacin da wasu sabon musulunta na maka suka ga haka musamman cikin manyan su hadda su abu sufyan da suka ga wannan abu ya faru har suka fara magana kamar murna ta fara dawo musu cewa ashe ashe abin baya da suke tsammani bane musulmin ma gashi nan da nan abu zai sake lalace musu saboda raunin musulunci to wannan riwayar duk da shi ibnu ishaq ya ambace ta akwai wani ilasa ibn amr ibn khalid wannan majhuli ne a cikin riwayar don haka saboda shi wannan riwaya ba ta karbu ba to ga dai abin da yake cewa suka ce kai abu waisu abu sufyan ibn harbin ya ce wa huwa hadithu ahdin bil islam lokacin musuluncinsa bai gama tabbata a zuciya ba tunda dama akwai saurin jahiliya akwai neman mulki da sauransu kamar yadda dai riwayar take ambatawa amma kamar yadda ambata mana ba ingantacciya bace har sai ke cewa wai la tantahi hazimatuhum dunal bahr ma'ana kar a bar su su kare har sai an je abin nan teku ma'ana wannan faduwa da suka yi ba za ta kare ba har teku yana nufin kar a bar su a ta bin su har teku albahar yana nufin al'ahmar wannan baya cikin riwayar shi mai littafin ne kara duk sauran riwayoyin tun ba su faɗi albahar al'ahmar ba amma dai abin da ake nufi kenan mun san albahar al'ahmar ko red sea shi ake so maliya in ji bahaushe saboda shi bai fita wani ruwa babban irinsa bai sa masa suna maliya ma ko wanda da ya fi shi yace wa saraka jabalatu au kaladatu ibn al-hanbal wani mutumin kuma ana ce masa jabala au kalda ibn al-hanbal shi kuma yake cewa ala ku saurara batala sihirul yau ai yau sihirin ya kare ya lalace ma'ana wancan dai magana tasu ta cewa dama annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri yake to yau sihiri ya kare abu ya jiyo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wani daga cikin su su mushrikan a lokacin kamar da dai suka faɗa nan shi bai kawo cikakken riwayar ba yake cewa wanda ya faɗi wannan magana ta ƙarshe yace kai malam ai mu da ƴan da ƙabilar hawazin su mallake mu gwanda ƙabilar ƙurayshawa su mallake mu don haka ku bar mu ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fi san nasa in ji wani daga cikin mushrikan fa duk dai ma'ana kai wadan farkon sabon musulunta din nake so in ce wanda suka faɗi wannan kalmomin amma kamar da ambata mana hadhihi riwaya lam tasihha isnadan sai ce wani haza rasulullah sallallahu alaihi wasallama jihatal yamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karkata gefen dama a lokacin a cikin wannan wadi tunda an riga an shigo wa huwa yaqulu yana cewa halummu ilayya ayyuhan nas ku tattaro ku yo wurina ya ku mutane ana rasulullah ni ne manzon Allah ana muhammad ibn abdullah ni ne muhammad dan abdullah tunda aka ce mutane an ruɗe kowa ya kama gabansa ai kaga dole hankali zai tashi to da wannan kiran sai aka fara dawowa walam yabqa ma'ahu fi mawqifihi illa adadun qalilun min al-muhajirin wal ansar a lokacin nan ba abin da ya rage tare da shi sai adadi qalil kadan daga cikin muhajirun wal ansar tis'atun ala qawl ibn ishaq ji ibn ibn ishaq a riwayarsa ya ce mutum tara ne suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa 12 ala qawl an-nawawi nawawi kuma yake cewa mutum goma sha biyu shi ne mana yake cewa wasu sahihu amma magana ingantacciya ma rawahu ahmadu wal hakimu fil mustadraki min hadith ibn mas'ud shine abinda al imam ahmad a cikin musnad da kuma al hakim ya rawaito a cikin mustadrak nasa daga hadithin abdullahi dan mas'ud qala ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawma hunain na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar hunain fawalla anhu nasu mutane suka juya baya suka gudu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa thabata ma'ahu 80 mutum 80 tunda kun ga mutum 10012 haka a ce mutum tara haka a hankalce sun yi kaɗan sosai shi yasa manuwa yake cewa riwaya ingantacciya ita ce mutum 80 yawa a ma'ahu tare da shi sallallahu alaihi wasallam 80 rajulan min al-muhajirin wal ansar fakunna ala aqdamina yace mun kasance kan wato kafafunmu kowa a kafarsa walam nuwallihim mudubur ba mu juya musu baya ba وروى الترمذي الإمام الترمذي أبو عيسى شيكما يرويت من حديث ابن عمر ده حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسن بإسناد ديك حسن ني قال يا شيخ لقد رأيتنا ناغم يوم حنين رانر يكن حنين وإن الناس لمولين كما ألوك سلالي متعني سنجو يبايا وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة رجل wanda suka rage tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai ɗari ba haka dai ana kusa da haka yau kusa da 80 din wannan riwayar tafi a gashi sun a ƙasa yake cewa Ahmad fi musnadihi gashi nan gashi nan dai wa Tirmidhi al-Jihad babu ma jaa fi thabat inda al-qital gashi nan dai kamar da ya kawo a cikin Fathul Bari da Musnad na Abu Ya'la to wa wasu riwayoyin sun kawo sunayen wasu daga cikin wanda suka tsaya din tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su al-Abbas su Aliyu Abubakar da Umar da Uthman da kuma wasu dai daga cikin manya-manyan sahabbai duk sun tsaya wasu dai kuma sun juya baya din saboda hakikatan maganar kibiya ce yawwa wasu kuma an kakkashe su a wurin nan adadi mai dan dama yace wahina idin ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن اللوكسين بجنتر من زن الله صلى الله عليه وسلم تبين التي لا نظير لها ودبات دم ودتي كما دئتا من زن الله صلى الله عليه وسلم نمجي نيمي كالفي duk kariyar da ake cewa a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya ingantaccen ƙarfi ne da dagewa da jajircewa da tsayawa da bajinta da rashin tsoro to babu wanda ya kai shi shine ko wanda wata rana mutane suka zo mutane suna bacci ana bacci a cikin gari a madina annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai mutane suka ji wata ƙara kamar wani abu ya faru sai aka bazama aka yi bayan gari aje a gano menene kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya dawo shi har ya ji abun har ya je har yayi maganin sa ya dawo shi lan tura'u lan tura'u kowa ya koma ya zauna magana ta kare shi kadai akan doki haka ba namiji ne ba na wasa ba to ga irin abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana sai ce faqad tafiqa yarkubu baghlatahu sai ya dora yana gaggawa akan alfadarinsa qibala al-kuffari ba qabla qibala al-kuffari jihat al-kuffar daidai inda bangaren kafiran suke wa huwa yaqulu yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ni ne dan abdulmuttalib ma'ana zancen in ji tsoro in koma babu yake faɗin wannan kamar a cikin wannan rajis bai da sai dai kuma anna aba sufyan ibn harbin kana akhidan bi lijami baglati na to na yi tsallake ko to me nace ibn harbin a'a kuskure ne abu sufyan ibn al-harith ne bai da yace sai dai anna aba sufyan ibn al-harith abu sufyan ibn al-harith ai mun san shi kuma wannan daga cikin ahlul bait yake abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib kana akhidan bi lijami baglatihi yana rike da linzamin alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal abbas bi rikabihi abbas kuma yana rike da kayan da suke kai shimfiɗar ta kan wato alfadarin ya kuffani ha Allah tusri'a suna tsare alfadarin kada ya gaggawa da yawa annabi sallallahu alaihi yana so ya gaggawa ya je cikin kafiran su kuma suna dan daddakushewa kada yayi sauri ya shiga da shi thumma nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi ya sako daga kan alfadarin fastansara rabbahu ya nemi taimakon ubangijinsa ƙa'ilin yana cewa Allahumma anzil nasrak ya Allah sauko da nasararka yana wannan addu'a yana wannan addu'a to yana faɗin wannan ga kuma abin da biyo baya takin matashiyar ta gaba ita ce ruju'ul muslimin wahtidamul ma'araka dawo da musulmi suka yi da kuma cakudewar yaƙi ya sake rintaɓewa shine ihtidami wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ammahu al-abbas annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarci baffansa Abbas wa kana jahira sauti dama Abbas yana da sauti mai karfi babbar murya ce da shi shine jahira sauti ya umarce shi an yunadi sahaba cewa ka kira sahabbai kowa ya sake dawowa qala al abbas sai abbas sai ce fa qultu bi a'la sauti sai na ɗaukaka sauti na nace aina ashabu samura ina ma'abuta bishiyar samura wanda aka yi ma'ana wane sulhun hudaybiya tare da su karkashin bishiyar nan ina kuke ina kuke qala sai ce fa wallahi yace ina faɗin wannan kalma laka anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqari ala auladiha yace irin audat atfata anan ana nufin audatahum yau sai da ya zama yace wallahi ina faɗin wannan kalma sai ya zama kai ka ce juyowar da suka yi kamar juyowar wato shanu ne idan sun juyo gun 'ya'yansu ma'ana lokacin da suka ji 'ya'yan na kuka nan da nan sai a juyo a ga me ya faru ai saniya tana wannan suna tafiya inda 'ya'yansu ko a bayansu suna bin su daga daga sun ji 'ya'yan sun yi wani kuka na bala'i a bayansu me yake faruwa ko kura ta biyo baya ba lokaci guda kowa sai ya juyo ba to shine irin juyowar da musulmi suka yi yana cewa aina ashabu samura gaba ɗaya kowa sai ya juyo sai aka dawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa qalu sai suka ce ya labbaik ya labbaik suka amsa wa yadhhabu ar-rajulu li yuthniya ba'irahu zaka ga mutum yana kokarin ya juyo da raƙuminsa fala yaqdiru alaihi raƙumin ba zai iya juyowa ba ma'ana kai ba zai iya juyo da raƙumin ba raƙumin ya kangare ya ki fa ya akudu dir'ahu sai ɗauki silkensa fa ya kuzifu har ala unuqihi sai jefa akan wuyansa ma'ana jefa silkensa a wuyansa wa ya akudu saifahu ya ɗauko takobinsa wa tursahu da garkuwarsa wa ya tahima an ba'irihi sai sako ƙasa ya rabu da raƙumin ya juyo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda raƙumin ya ƙi da'a su bari sai da'a wa yukhalli sabilahu sai rabu da raƙumin fa ya ummu sauta sai ya tinkari inda sautin nan yake shine ma'ana ya ummu ay yaqsidu حيث الصوت حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة حسيد وجمة دلي استقبلوا الناس واقتتلوا سكا قسكا تعالى من زعل سنة سكا فسكنتي وأنن كافريه كما أكفار يجي وصرفت الدعوة إلى وصرفت الدعوة إلى الأنصار aka juyar da wannan kira har yanzu zuwa ga su al'ansar ya ma'ashar al'ansar ya ku al'ansar ya ma'ashar al'ansar ya sake nanatawa shi al'abbas ثم صرفت الدعوة في بني الحارث ابن الخزرج أككلا ين خزرج دقسين الأنصار وتلاحقت كتائب المسلمين نعم قصرت تو إدو نانيكو يو ثم قصرت الدعوة سنسيأك تكعيتا كلا هر ينزو في بني الحارث ابن الخزرج قبيلة سو بني الحارث ين الخزرج دقسين دي الأنصار وتلاحقت كتائب المسلمين sannan sai guruf-guruf wato tawaga-tawaga ta wato musulmi suka haɗu da juna wahidatan tilwal ukhra ɗaya na bin ɗaya nan da na ma'ana wannan tawaga ta zo wannan tawaga ta zo haka suka yi ta haɗuwa wuri guda kama kanu a taraku almawqi'a kamar yadda suka kasance sun bar wato wurin yadda suka bar wurin haka suka sake dawowa wata jaladal fariqani mujaladatan shadidatan aka rincaɓe wannan ɓangarori guda biyu suka yi gogayya da juna shine mujalada aka yi gogayya mai tsanani wa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sahatil qital har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi farfajiyar filin inda ake yakin wa qadis taharra wa ihtadama yayi ja ya kuma rincaɓe wurin faqala sai ce al'ana hamiyal watisu yanzu ne yaƙi ya kan kama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabdatan min turabil ard sannan sai danki ƙasa rairayi na ƙasa a hannunsa farama biha fi wujuhil qaumi ya dubi inda kafiran suke ya jefa ya wato ya jefa musu ya harbe su ko ya zuba musu wannan ƙasa ya jefa ta daidai inda suke wa qala kuma yace shahatil wujuhu fuska ta lalace mana fuska ta lalace mana nufin fuskokin kafirai su lalace fama khalaqa Allahu insanan illa mala'a ainihu turaban min tilka alqabda Allah bai halicci wani mutum ɗaya daga cikin kafiran nan ba sai face idansa ya cika da wannan ƙasa wannan kuma menene kun ga mu'jiza ce ita ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yazal hadduhum kalilan kaifinsu bai gushe ba a matsayin gajiyayye shine kalilan sai da ma'ana tun da aka yi wannan shikenan sai kaifinsu ya koma mai rauni wa amruhum mudbiran lamarinsu kuma ya zama mai juya baya shikenan tun daga nan suka karye inkisaru hiddatil adui to ita ce wannan yake nufi kaifin abokan gaba ya karye wa hazimatuhu as-sahiqa da kuma cin nasara da aka yi akan su abokan gaba mummunar cin nasara wa ma hiya illa sa'atin qala'if ko da ke cin nasara ba ce mummuna ko dangane da bangaren musulmi ba mummuna ba ce su dai cin nasarar da aka yi akan su ita ce mummuna ma'ana an musu abin da an yi kace-kace da su yace wa ma hiya illa sa'atun qalila kawai ɗan sa'o'i kaɗan ne ba da ramil qabda daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsa wannan ƙasa a idanun kafirai hattan hazamal adu hazimatan munkara shikenan sai waɗannan kafirai abokan gaba suka faɗi ma'ana aka ci nasara a kansu wato abin da yake irin faduwar da suka yi kuma faduwa wadda take mummuna wa qutila min thaqifin daga kabilan thaqif kawai wahdahum su kadai aka kashe nahwa saba'in mutum kimanin mutum saba'in wannan yan kabilan thaqif kawai wa hazal muslimuna ma kana min ma'al adu kuma musulmi suka wato yi hauzin suka dauke suka samu abin da yake kasance ko ya kasance a lokacin tare da su abokan gaba min malin na dukiya wa silahin da kuma wato makami wa bu'un da kuma mata da suke tare da su وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى وأن شيني تشيق الله سبحانه وتعالى يفد أمنا في قوله أفد إنساء أتكين سورة التوبة عندك سوى ويوم هنين كما رانر هنين إذ أعجبتكم كثرتكم يا عند يوانكو يباكو شعوة kuka dubi yawanku har kuna alfahari shine ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an amma sai ya zama wannan yawan naku bai wadatar da ku komai ba wannan babban darasi ne da aka yi wa musulmi cewa kada mutum ya bari wani lokaci saboda ya ga yana da wata dama da Allah ya bashi ya manta Allah ne ya bashi wannan damar sai alfahari da wannan halin da yake ciki ko na dukiya ko na mulki ko na yawa tunda musulmi suke a wannan a tarihi tun daga farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa har hijira har wannan lokaci ba a taba yakin da aka tara adadin musulmi irin wannan yakin ba sauran sauran lokuta adadin bai kai haka ba amma wannan ya fi kowanne yawa shi yasa har aka samu wasu daga cikin su suka faɗi waccan kalma wanda na gaya muku a farkon magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai ji daɗin ta ba saboda tsoron wannan abu in ana irin wannan lafazi to yana faruwa haka shi yasa kullum musulmi su zama cewa kalmar su tare da Allah take kada ka dubi wani abu ka ce a ai ina ai an gama kawai mun gama cin nasara abadan Allah lamarinsa ba haka yake ba kuma baya son ai masa haka ka dogara ga Allah duk irin karfin da kake da shi ka ce ya Allah ka tabbatar mana ya Allah ka bamu ya Allah ka bamu to shine sai yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a amma duk da haka sai ba ta wadatar da ku komai ba wa daqat alaykumul ardu bima rahubat kuma ƙasa ce muku kunci duk da fadinta shine ma'anan bima rahubat duk da fadin da take da shi thumma wallaytum mudbirin sai gashi kun juya ma'ana sannan kuka juya baya kuka juya kuna masu gudu kuka juya bayan ku thumma anzalallahu sakinatahu ana cikin haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi bisa manzansa wa alal mu'minina akan kuma mu'minai shi wannan natsuwar an saukar da ita hatta akan sahabban ba iya manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko yasa natsuwar ce ta sa da sauran da shi ya natsu su ma suka natsu kuma gaba ɗaya sauran wanda suka gudu ma sai suka dawo wa anzala junudan lam tarauha kuga anan a dai iya wannan siyaki iya sukan da za a da suka samu iya wannan maganar ijabi da ra'ayi ne da kuma maganar cewa sun juya baya sun gudu amma tunda sun dawo kuma an sa natsuwa a kansu kuma ba a sake faɗin wani abu a kansu ba ballantana kuma har a yi amfani da shi a ce ato gashi nan sun gudu ma abin zargi abin zargi ko yau to sai ce wa anzala junudan lam tarauha sai kuma Allah ya saukar da wata rindina wadda ba kwa ganinta rindinar mala'iku kenan wa azzaba alladhina kafaru kuma ya azabtar da waɗanda suka kafirta wa zalika jazaa'ul kafirin wannan kuma shine sakamakon kafirai to sai harakatul mutarada abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na bin kafirai a bi su kuma a sake kama su shine mutarada idan mutum bayan an ci an ci nasara a kansa ma'ana an ruguza shi sannan ya gudu to kuma a sake bin sa dan a sake cin masa shine ake cewa mutarada daga kora amma kora ba ta ka bi shi dan ya gudun ba a'a ka bi shi dan ka kokarin kama shi asali dai lafazi ne har yanzu ana amfani da shi idan an misali ko mutum sata yayi ko wasu yan fashi ko makamancin wannan sun shiga cikin mutane sun buya a ce an bi su ana neman su ana kiransa mutarada walam man hazamal adu yayin da abokan gaba suka ruguje ma'ana aka ci karfin su sarat ta'ifatun minhum ila ta'ifi wani yanki nasu suka gudu zuwa ta'if wa ta'ifatun ila nakhla wani yankin kuma zuwa nakhla wa ta'ifatun ila autas wasu kuma suka koma filin autas inda suka fara tahowa din fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila autasin ta'ifatan min al-mutaridin sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura wani yanki na muminai dan su bi waɗancan mutanen kafirai ɗin ya ƙuduhun abu amirin al'ash'ari wanda ke shugabancinsu a wannan shine abu amir al'ash'ari fatana washal fariƙanin ƙitala ƙalilan aka ɗan wasa wuƙa shi ne manan tanawushi ana aka wasa fage aka ɗan yi yaƙi kaɗan kenan sun man hazama jaishul mushrikin sai kuma mushrikan suka sake faɗuwa ma'ana aka ci nasara a kansu وفي هذه المناوشة أدن وأن كرم بتد أكي قتل القائد أبو عامر الأشعري أكاكش شيش قبل نوانا مطاردة شي أبو, أبو عامر الأشعري وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين wata ƙungiyar kuma daga cikin wato su mahaya daga cikin musulmi suka bi suka sake bin shi ne ma'anar tsaradat fululal mushrikin sauran abin da ya rage na mushrikai in an ce fallu mufaradin shine fal alfallu shine guntun mayaka wanda suka rage bayan an ci nasara a kansu in an kashe wasu wasu an ji musu rauni sun kwanta to abin da ya rage ya gudo shi ake ce mafallu jam'in su shine fulul yawa to waɗannan mutane sai kuma suka bi su waɗannan fululal mushrikin gundun abin da rage na mushrikai alladhina salaku nakhla waɗanda suka shiga hanyar zuwa nakhla fa adrakat durai dabna simma suka samu tsohon nan mai bada shawara kun tuna shi makon da ya gabata shine durai ibn simma suka same shi fa qatalahu rabi'atu ibn rufai rabi'atu ibn rufai shine ya kashe shi tunda an same shi a hanya tunda dama duk wanda ba musulmi ba a hanyar an koro sawa'un ya je yakin bai je ba aka gama da shi a hanya wa amma mu'zamu fululil mushrikin amma sauran mafi yawan su wato abin da ya rage na su mushrikai din alladhina laja'u ila ta'if wanda suka yi gefen ta'if fatawajjaha ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi mun ji da ma kashi uku ya faɗa ko kashi ya tafi autas kashi ya faɗi ya tafi nakhla kashi kuma ya tafi ta'if to wanda suka tafi ta'if din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su shi da kansa da sauran musulmi ba da an jama'al ghana'im bayan ya tara ganima to ga zancen ganima za a yi ta kuma sannan za a komo a faɗi gazwatu ta'if saboda imtidadi ne na wannan yakin wa kanatil ghana'im to bari ku ji abin da aka samu na ganima wani nuna wannan mutanen suna da arziki da dama ma'ana suna da kayan abin duniya dai sosai wa kanatil ghana'im a cikin wannan ganima da aka samu as-sabiya 6000 ra'as ribatattun yaƙi kawai mutum dubu shida wanda aka kama a hannu an ci ƙarfinsu mata kenan da yara da sauransu da wanda suka miƙa wuya wal ibilu arba'atun wa ishiruna alfa raƙumi dubu ashirin da hudu dubu ashirin da hudu ka san raƙumi kun san tsadarsa ko wal ghanamu aktharu min arba'ina alfi sha a ganan kuma an ce ganan mun san abin da ake nufi da tumaki da awaki su ne ganan to akwai rai dubu arba'in awaki da tumaki wa arba'atu alafi uqiyatu fidda uqiya ta azurfa azurfa shi kuma guda dubu hudu wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi jam'iha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk a tattara su wuri guda thumma habasaha bil ji'rana ya tara ta aka ajiye a wani wuri da ake ce masa ji'rana ana cewa ji'rana ana cewa ji'rana kamar da ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ya ambaci waɗannan lafuzza wa ja'ala alaiha mas'ud ibn amr al-ghifari ya sanya mas'ud ibn amr al-ghifari shine mai kula mai gadin wannan dukiya ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بربا wannan ganima ba hatta faraga min ghazwati taif sai da yaje aka yakin taif sannan ya dawo sannan aka raba ganima aka sa mai gadi akai kada kowa ya zo ya taba wa kanat fi sabi lokacin nan a cikin kamammun kuma ribatattun yaƙi din daga cikin waɗanda aka samu a wannan ribatattun yaƙi akwai ash-shayma'u bintul harith السعدية شيماء إر الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة wadda suka sha nono daya a wurin halimatu sa'diya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shema'u inda daga nan aka samu sunan shema'u ko sunan ta kenan falamma ji biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arrafat lahu nafsaha sai ta sanar da shi kanta ta ce ni ce wance fa'arafaha sai ya gane ta bi alamatin da wata alama da ya santa da ita tun wancan lokaci fa'akramaha sai karrama ta ya girmama ta wa basata laha rida'ahu ya kuma shimfiɗa mata mayafinsa da yake yafi da shi wannan alama ce ta girmamawa da karramawa ga mutum in kai bako ka cire mayafinka ka shimfiɗa masa ya zauna a kai saboda ‘yar uwarsa ce minar raba'a tsakaninsa da ita aure haram ne mun gane saboda ‘yar uwarsa ce sun sha nono guda sallallahu alaihi wasallam to ya shimfiɗa mata wannan mayafi wa ajlasaha alaihi ya zaunar da ita a kai thumma manna alaiha sannan yayi mata baiwa baiwa ana nufin tunda mutum yana cikin kamammun yaƙi fa imma mannan ba'du wa imma fida'a kamar da Allah yake faɗa ma'ana ko dai ai musu baiwa a ce je ka an yafe ko kuma fida'i fida'i shine a ce kawo fansa to shi ita wannan sai mata baiwa ce a sa ta cikin waɗanda aka yafe an kyale ta gaba daya wa raddaha ila qaumiha ya da ita zuwa gabilarta zuwa gidanta a ce a da ita gida wannan shine abin da ya faru a gutsutsure yadda malamin ya kawo mana akwai abubuwa da dama a tsakanin waɗannan na kisoshi shi dai abin da ya zaɓa kenan ya kawo amma sai mu bashi hakan kamar yadda ya kawo din a gwargwadon hali Allah ƙara mana fahimta sai mu je ghazwatu ta'if ghazwatu ta'if gashi yace wa hadhihi al-ghazwa fi al-haqiqati imtidadun li ghazwati hunain haƙiƙanin lamari wannan yaƙi ba wani yaƙi bane mustaqilli independent yaƙi amma ci gaba ne dai da wannan yakin na hune tun da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya taho da kansa zuwa inda waɗannan suka gudu mutanen Taif to ga abin da ya faru yace li gazatu ne wadhalika anna mu'azzamu fululi hawazin abin da ya faru shine mafi yawan sauran wanda suka rage a cikin wanda aka ci nasara a kansu daga kabilan hawazin wa thaqif da kuma thaqif na ga mana headquarter kabilan thaqif ita ce Taif dama har zuwa yau din nan har yau din nan nake muka zance in ka ji mutum saƙafi saƙafi za ka samu mutumin ta'if ne kuma ka je ta'if za ka har yanzu su ne a cikin garin ta'if kamar yadda za ka ji ce an ce maka mutumin da aka ce masa ɗan ƙabilar juhani ne a ina za ka same shi a madina su kuma galibi sai idan mutum tafiya yi daga can galibi su yan hijaz ne mutanen madina to har yau ka je ta'if za ka samu waɗannan saƙif suna nan to waɗannan wanda suka rage da suka dawo daga kabilan hawazin da faqif dakhalu ta'if sai suka shiga ta'if ma alqa'id al'am ta'if gari ne fa mai dadin zama ba kamar yadda sauran wuraren na wannan area suke da zafi da tsanani shi wuri ne mai sanyi sanyi a kowane lokaci zaka sami shi yasa wurin zuwa a huta ne a wurin mutanen riyad mafi yawa da mutanen sauran wurare na kasar sukan je har yanzu ya zama a nan suke har manyan malamai lokacin hutu nan ake taruwa a yi daurori da yawa na ɗaliban ilimi ta ce an tafi ta'if a can za a yi tafatawa lokacin da zafi ya yi tsanani sosai a sauran wurare to can sai ka samu da sanyi-sanyi to akan samu can aje a labe sau to dakhalu ta'if ma al-qa'id al-am tare da shi wannan shugaba general commander kenan ko malik ibn auf an-nasri ko an-nasri shi malik ibn auf an-nasri wa tahassanu biha suka katange kansu suka buye a ciki fasara ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka ya je wurin su ma'ana ya tafi wurin su ba'da faradihi min hunain bayan ya gama da hunain wa jama'al ghana wa jam'il ghanaim da kuma ya gama hada wato ganima bil ji'rana a filin a wurin ji'rana fi shahri nafsihi a wannan dai wata din ba wani lokaci ba wannan ya faɗa ne dan ko da za a tambaye ka a yaushe aka yi yakin ta'if sai ka ce wannan dai wata na shawwal da aka yi yakin hunain to a cikinsa aka yi kuma yakin ta'if yace wa qaddima Khalid ibn al-Walid ko ko wa qaddama Khalid ibn al-Walid ala maqdamatihi dali'atan fi alf rajulin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da Khalid ibn al-Walid a gaba tali'atan fi alf rajul wato kamar ita ce rindinar farko ana cewa tali'a in an ce tali'a shine abin da zaka fara gani na rindina ma'ana wanda yake sahun farko mun fahimci wannan shine ma'anar tali'a a mutum dubu ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنكاري طائف فمر في طريقه على نخلة اليمانية يوشي وتقونا سنة كنا مشهورية wata gona ce ta Ubaidullahi bin Amri sunanta kenan nakhlatul yamaniya thumma ala qarnil manazil yabi ta kuma qarnil manazil qarnil manazil shine wurin miƙati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutanen da za su biyo ta Taif duk wanda zai zo ya aikin haji ko umara a Makka to zai biyo ta qarnil manazil inda daga Taif yake to kuma nan ne miƙatin sa thumma ala liya sannan wani wuri ana ce masa liya wa kana hunaka hisnun li malik ibn auf to a wurin akwai wani wurin tsaro in an ce hisn dama wurin da mutum zai iya buya kamar sansani da manya sukan yi su akan dutse su shiga su rika buya irin dai wanda muka yi magana akan su lokacin yakin khaibar da yahuda suka yi akan duwatsu to shine wannan to shi malik ibn auf shugaban waɗancan rundunoni yana da wannan irin gini da ya gina a wannan wuri fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko bi hadimihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a rusa shi wannan wuri baki daya thumma wasala sayrahu sannan ya ci gaba da tafiyarsa hatta ha ila ta'if har ya kai ya tuke wurin ta'if fa nazala qariban min hisnihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sansanin sa ya zango a wani wuri kusa da ganuwar gari ganuwar ta'if wa askara hunaka yayi sansanin sa wa farada al-hisara ala ahli al-hisn ya kuma ce a sa takunkumi a zagaye ma'ana a hana su fita ma'ana babu wanda zai fita gaba ɗaya duk wanda ke cikin wannan ganuwa ba mai fita daga wannan gari wadamal hisaru muddatan ghaira qalilatin wannan hisari ko aka yi shi aka yi aka dade muddarsa ba kaɗan ba fa fi riwayati anas a riwayar anas inda muslim a sahihi muslim anna muddata hisarihim kanat 40 yawman kwana arba'in a riwayan anas kamar da ke sahih muslim wa inda ahli siyar a wurin masu sira kuma malaman sira khilafu zalika ya saba wa haka faƙila wasu suka ce ishirina yawman kwana ishirin waƙila bid'ata ashar wasu suka ce kwana abinan kwana goma sha wani abu waƙila thamaniyata ashar wasu suka ce kwana goma sha takwas waƙila hamsa ashar duk da akwai riwayoyi wasu suka ce kwana goma sha biyar wa waqa'at wannan duk in ka duba fatul bari ya ce zaka gani wa waqa'at fi hadhihi al mudda muramatu a wannan tsayuwar da suka yi to an samu harba harbe na kibiya shine murama wa muqazafatu da harbi da majaujawa shine muqazafat fal muslimuna awwala ma faradu al hisab ramahum ahlu al hisni ramyan shadidan farkon lokacin da musulmi suka sa wannan hisari din suka sa musu takunkumin aka zagaye su aka hana kowa fita in ce akwai aka yi musu talala ko ake cewa yawa aka yi musu talalan nan ka annahu rijlu jaradin kai ka ce jama'a ce ta fari irin ruwan kibau din da aka yi musu ka ce fari ne suka kawo hari san fari idan sun kawo hari gona ko idan suke zuwa ai group suke zuwa gaba ɗaya ru haka to haka ruwan kibau akan musulmi daga ta'if kun ga ya zama wani sabon yaƙi kuma yanzu shi yasa aka ware shi aka kira shi da sunan ghazwatu ta'if wa ka'annahu rijlu jaradin ko yawa kai ka ce jama'a rijli na ana nufin jama'a ba kafa ba ne karka fassara shi kafa ana nufin sun fassara ma'ana jama'atun min aljaradi hatta usiba nasu min almuslimina bi jirahatin har musulmi da yawa suka samu raunuka a wannan wuri wa qutila minhum 12 rajula aka kashe mutum goma sha biyu daga cikin musulmi wa tarru ila lirtifa'i an mu'askarihim an mu'askarihim har dole tilas da kansu musulmi suka ce a lalle lalle a tashi daga wannan sansani ila masjidi ta'if al-yau zuwa inda masallacin ta'if yake a yanzu shi yasa yace al-yau domin wani kawai da an bashi zancen masjidi ta'if wani zai ce a to yaya kuma masallaci bayan mutane ba su musulunta ba yana nufin a inda masallaci masallaci ne mashhuri yanzu da ake cin masjidi ta'if to a wannan gurin inda wannan masallacin yake to sai musulmi suka tashi daga nan suka koma wannan wuri فعسكروا هناك سكي سنسني أتن ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق النبي صلى الله عليه وسلم يكفى مجوجوة شنو منجنيق آه على أهل الطائف منجنيق أنا كنا حتى وانا كلام دنكو رأيك هربي لشي شما أنا كنا منجنيق أقول سلتاف الباني هو ننتبه لن تنسى مال الباني أنا دون لتافي كلامي دي سامة سونا نصب المنجنيق linasfi qissatil gharaniq mun ambace shi can baya lokacin muka yi magana qissatil gharaniq kun tuno qissatil gharaniq farkon kafin hijira lokacin wahayi na sauka ga manzo Allah tun a Makka lokacin da aka saukar da suratul najmi da wata riwaya wadda bata inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wata magana ta shedan ya cusa ta a cikin alqur'ani wai har ya karanta ya dauka qur'ani ne wannan ita ake ce ma qissatul gharaniq wadda a cikinta ma'ana ba abin nan afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukra ko a to a ce sai shedan wai ya kara tilkal gharaniq al ula mun fahimci wannan to wannan kissar ƙarya ce bal albani ya rubuta littafi ma musamman akan ta karami sai ya sa mata suna ya sa ma littafin kai suna nasbul gharaniq fi nasfi dan a sheke ka sheke abu shine nasf da sinu wato ai kata-kata da wannan kissa ta algaranik bata tabbata ba dalilin faɗin wannan shine wasu malamai daga cikin sufaye suna amfani da wannan su soki kasancewar malam muhammad bin abdulhab a cikin siratul rasul muftasar siratul rasul nasa ya kawo wannan kissar ko bai ce komai akan ta ba suke cato gashi nan shi ma shugaban wahabiyawan ya kawo wannan kissar kamar ya yadda da ita su kusa su kuma dama masu neman kuskure ne da aka same shi to shikenan sai a gina birni ma ba zancen katanga ɗaya ba akan irin wannan maganganu shi yasa malamai suka mai da hankali har suka rubuce rubuce akai na'am yace wannan saban nabi sallallahu alaihi wasallam al-manjaniq ala ahli ta'if ya kafa musu wannan majawjawa wa qadhafa fihi al-qadha'if ya harbe su da abubuwa da yawa akan sa wato majujin irin wancan ta wancan zamanin ba wannan karamin dankon ake ba gwafa manya ake da kamar ta bishiya babba ake kafawa kuma sai a rika sa abin nan duwatsu da wuta a ciki yadda za a ja kuma ƙarfi manya masu ƙarfi za su ja baya da ƙarfi sai a sake shi sai ya tafi sai samu dutse ko katangar gari misali ganuwa sai ga an fasa ganuwa da wannan irin abu kuma shi ne abin da ya faru yanzu yace hatta waqa'at a shadkhatun fi jidaril hisni har sai da aka samu wani rugujewa shine shadkha wani fashewa babba a jikin ganuwar garin ta'if sakamakon wannan majaujawa da aka harba fadakhala nafarun min almuslimin tahta dabbabatin sai musu musulmi suka shiga karkashin wato tanka irin ta wancan zamani dabbaba ita ce tanka ta yaki shine har malamin nan ya sauka da ya san yana rubuta mutanen zamani ya ji in ka faɗi lafazin dabbaba mutane sai su fahimci irin wannan ta wannan zamani shi yasa a ƙasa kun ga yake cewa lam takuni dabbabatu ka dabbabati na yau wannan dabbabar da ake faɗa ba irin tamu ba ce ta yanzu wa inna ma kanat tusna'u min al-khashab ita wasan ana yin ta da katako ne kana nasu yadkhuluna fi jawfiha sai mutane su shiga ciki thumma yudfa'unaha fi asli al-hisni sannan sai a tunkuda su a jikin asalin katangar abin nan ita ganuwa liyanquruhu ay liyunaqibuhu wa hum fi jawfiha saboda su kwakwale jikin ganuwar su yi mata ta'adi har yadda za a iya huda ta ta daga su suna cikin wannan tankar yadda kibau ba za su same su ba shine abin da ake nufi in ka kira ta tankar dai kamar bai daidai ba ko dabbabar dai da ake ce mata wancan lokaci auli yadkhulu min an-naqabati ko kuma idan sun huda din wannan hujin da suka yi to sai su kutsa su shiga dan a samu shiga garin ta hanyar wannan kofofin da aka yi a jikin ganuwa ma'ana dai wata hanya ce da ake yi a wancan zamani sai a sa mutane su shiga cikin dan wani abu da aka yi shi na katako yadda za a angiza su in aka angiza su da ƙarfi sai su yi wa jikin ganuwa rauni su huda kuma su ƙara hudawa da wasu abubuwan yadda za su samu kofa kuma sai su shiga an fahimci yadda abin shi to sai ce wa dakhalu biha ila aljidari li yuhriquhu suka shiga zuwa ga katangar ko ganuwar domin su kona ta fa arsala alaihimul adu sikakal hadidi sai abokan gaba suka rika zubo musu karafa sikak nan ana nufin abin wanda ake amfani da shi wajen noma kaman garma fasara sikak din kamar garma ce da ake harfin gona da shi yauwa suka rika zubo musu almuhuma kuma karfin wanda yake an kona shi a san ku karfe konanne irin ta'adin da zai a jikin dan adam suka rika zubo wa musulmi shine abin nan muhmatun bin nari wanda aka kona shi da wuta fa kharaju min tahtiha sai musulmi suka fito daga nan faramahum bin nabli ma'ana suka fito daga wannan abin da suka shiga dabbabar saboda an an je ko musu wannan karfe mai wuta a jikinsa fitowarsu kuma sai aka bi su da kibau kuma har yanzu faramahum bin nabli wa qatalu minhum rajulan aka kashe mutum ɗaya daga cikin su na'am ban ji ba to mene ce oho na wa qatalu minhum rijalan mm ba rajulan ba eh suka kashe mutane da yawa daga cikin su ba a faɗi adadi ba a wannan wuri to ina ga sai mu tsaya anan ko za mu tashi wa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka juz'in min siyasati al-harb saboda naga lokaci yayi li ilja'i al-adu ila al-istislam bi an yuqta'u al-a'nab wa tahriquha insha Allah darasin mu na gaba za mu karasa wannan magana akan wannan da ban tsammanin ma za mu kawo kanta ba amma tunda har mun shigo mu saurara nan darasin gaba sai mu dawo daidai inda aka yi wannan abun da maimaita yadda aka shiga wurin da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan umarni da akan sa zamu tashi insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya kara taimakon addinin musulunci ya kara ba mu tsayawa akan abin da ke shine daidai ta yadda za mu samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kullum musulmi ya koma zuwa ga Allah kun ga irin nasarar da ake ci fa'idar karatunmu na waɗannan darussa shine mu samu irin wannan fa'idoji cewa idan fa an tsaya ga Allah ga irin abin da Allah ke wa mutane idan kuwa ba a tsaya ga Allah ba ana ta saɓan Allah ana yin abubuwa marasa kyau to kar a sa rai za a samu irin nasarar da musulmi a baya suka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu koma zuwa gare shi yadda kuma zai taimake mu a kan wanda ba mu ba ya taimaki addinin musulunci ya tsare shi ya kuma tsare musulmi a ko'ina suke Allah ba mu haɗin kai da san junanmu Allah subhanahu ta'ala ya ba da zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ga wannan